أعوذ بالله السلام العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح لخاتم ناصر الله الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقية لا زالت الأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سميع السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقوات قلوب الأقرابي فريد داري على الإطلاق ياتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ مربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مصدق أسأل الله أن يجعلنا من أهل البلاد يا أئمة الشيعي دليل النادي على المحضري والتعديل بنظرة تأتي النادي الزفري اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيعي دليل النادي على المحضري والتعديل بنظرة تأتي النادي الزفري اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير muna cikin wannan babi wato cikin faizul anwari zama na goma sha tara yau kenan muna faizul anwari fi alaƙi auliya illahi al'ahari muna fi ma'arifati makamati dini fi ma'arifati makamati dini fa'ammal istiqama jiya muna magana akan menene islamu menene imanu menene ihsanu menene kuma at-tauba hako jiya mun kawo shi kaɗan da mu warware shi menene tauba me takawa me istiqama to akan wannan matakin farko na islamin ne muke warwarewa to jiya mun tsaya akan al-istiqamatu huwa huwa suluku sirat al-mustaqim al-istiqamatu huwa suluku sirat al-mustaqim sira suluku sirat al-mustaqim shine istiqama to me ake nufi da istiqama bila iwjajin ila bayyinati tariqi abinda ake nufi da suluku sirat almustaqim in an ce suluki daban da iqama daban to yanzu za mu rarraba al-iqamatu me ma'anansa al-suluku me ma'anansa kuma fi ma'arifatin bi ma'ana fi maqamul islami fi makamin islam za ka ji karatun kamar yana tafiya gaba yana komawa baya ne saboda zai ɗauki bayan da ya faɗa maka ne a cikin musuluncin tukuna kafin ka wuce shi musulunci kaga al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi wanda mutane ko halitta ta kubuta daga hannayensa da harshensa bai cutar da su da baki ba bai cutar da su da hannu ba kaga musulmu kenan musulmu yawa ashe ba kawai an ce maka musulmi in ka ce musulmi ka zo musulmi ba ne akwai aikin da sai ka cika shi ke baka target ɗin ka zama musulmi to kuma a cikin musulunci ai akwai ƙawa'idu buniyar islami ala hamsin shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu salata wa tutiya zakata wa tasumu ramadana wa tahujjul bait liman isra ilayhi sabila ko haka ne to kenan wa tahujjul bait liman isra ilayhi sabila idan aka yi haka an samu abu guda nawa kenan an samu abu guda uku to wayannan guda biyar wayannan abubuwa guda biyar din sai zama to shi kansa musuluncin akwai tuba a cikinsa sannan akwai takawa a cikinsa sannan akwai istiƙama a cikinsa to shi tuban ya kasu kashi nawa shi ma ya kasu akwai taubatul am akwai taubatul khas akwai taubatul khas khas sannan takawar shi ma akwai takawal am akwai takawal khas akwai takawal khasatul khas sannan istiqama akwai istiqamatul am akwai istiqamatul khas akwai istiqamatul khasul khas kaga maratibul asalasa fi salasa na'am wancan shine istiqama wanda muka kawo yanda ubangiji kul ta'alau utlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'an dinna zuwa ƙarshen zalika wa anna hadha sira'i mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili maratib guda goma kenan shine hisab ɗabi'a guda goma wanda ake nema kayi ka bari kayi ka bari kayi ka bari in ka samu wannan to ka samu suluki kenan bi ma'ana iqamatihi daban a cikin sulukin shi ma shi ma rabu kashi uku ne kaga in ka duba kowanne zai rarrabu kashi uku uku sai ga a islamin kawai za a samu harafin la'ila illallah a cikinsa domin ka buga uku uku so uku haka zai baka to daga nan shine zai dawo to yanzu muna cikin istiqama ne to a istiqaman zai sake dawowa kuma ya maka magana akan takawa za ka ga kamar a hargitse amma kowanne haka yake tafiya a kujeransa za ka gane shine da tamizi ake gane abubuwa a duka ɗaya ba za ka gane ba da tamizi ake ganewa shine famal istiqamatu fatan qismu la qismaini ka gani ta rabu gida biyu istiqamatul amma wa istiqamatul hassa kaji kamar haka yake ya mako to shi ma akwai na khasul khas to amma wa'annan guda biyu kowanne ka rabauta da shi ka samu abin da ake nufi zai ka maka dalili ya ce fal istiqamatul amma istiqama na amma hiya al iqamatu ala siratil mustaqim tsayawa ka kiyaye wannan din kawai shine ilimin shari'a ke bada wannan ka kiyaye wannan kawai ne ka kiyaye ka ji tsoro ka ji abin da Allah ya haramta muku ka ji abin da Allah ya halatta maka ka kiyaye iya wannan to ka samu amma istiqama ne na ammawa bi ma'ana ka ce kaman a zahiri a zahirin istiqama matakin farko wa amma istiqamatul hassa amma istiqama na mataki na biyu wanda yake gaba da a cikin musuluncin ka shiga cikin imani domin shi zai tattaba kowane kujera kuma zai tattaba kowane kujera to a cikinsa bayyana sulukun ka gani suluku sirat al-mustaqim shine suluki a lokacin ka fara shiga ka fara shiga sulukin wancan na istiqamatul awwali ai iqamatu ala sirat al-mustaqim ne suluki da suluki ma'ana ka tara wancan aikin to kana neman promotion ka riga ka kiyaye yanzu misali yadda mutane suke karya ko in ce ka ɗauki wani abu guda biyu ma misali wala tattulul aulada yanzu misali a cikin wa'annan abubuwan da suke haramun din ka ɗauki wabil walidai ne ihsana da ka bin yadda wannan yake bin mahaifinsa wancan ba haka yake bi ba wancan malami ne wannan malami wannan yana ganin malami ma bai isa baban shi bai isa ba saboda yana da kokuwa yana da karo a cikin gidansu wannan kuma ya miƙa wa uban da komi da komi bai ɗauke shi ma kawai uba ba ya ɗauke shi shine komi na shi babu wani abu da ke tsallakawa ai ba iri ɗaya ba ne kaga akwai bambancin tsakanin suluki da iƙama kenan akwai wanda kuma shi kuma ba zai cutar da shi ba ne in aka yi abin kawai zai tafi to ko a saɓan allah misali kaga zina kaga wala ta ƙarbu fawahisha fawasha zina za ka samu mutane da yawa suna yi amma kuma za ga mutane sun kiyaye shan giya ba su giya ba ce da su sha giya gara su lalace gara su mutu haka ne ko wani ya ce da ya sata gara ya mutu wala tulun nafsa ba zai yi wannan ba amma zina da yake tana da wani irin mai zan ce an ɓoye ta da yawa za ka samu kuma da yawa akwai wanda suke aikata shi ba wanda ya sani to duk wa'innan ka tsallaka kaga zahiri kenan idan ka tsallaka duk ka musu sallan gawa sun wuce bayan ka to ai ya sha bamban da wanda ake kokuwa da shi amma bai yi ba e bayi daga cikin lissafin sa kamar yadda a zo a kama a ce mutum a gan shi yana shan giya wannan mutum wani in ba da karfin tsiya aka danne shi ba ba zai yi ba ko ya wani ko za ka shi ba zai sha ba to haka to akwai wanda kuma wannan kujeran ko a fasikanci ne ba zai yi ba wani shi ko kana taga shi da fasikancin zai in ka duba imanin ba ɗaya ba ne tare da babu laifi in an tilasta ka illa man ukuri hau kalbahu muduma innun bil imani tunda ya faru an sa ɗaya daga cikin sabon manzala ya faɗi mummunan kalma wa sayyidina rasulullah in ba haka ba za a kashe shi an kashe mahaifiyarsa a gabansa ya yi shi ne zo wajen manzala yana kuka ya halaka manzala ya ce masa baka halaka ba in sun sake sa ka kai shine illa man ukriha wa qalbu mutma'innan bil imani to irin wa'annan da wanda yayi da wanda ya bari a kashe shin wanne yafi kaga to duk wa'annan kaga kujera ne na hasu da khasul khas anan ne ake ganewa da wanda ya yi da wanda ya ce wallahi shi ne shi da kashe shin a kashe shin kaga ya yi shahada automatic wanda kuma ya ce a'a shi ya yadda zai yi ce nan gaba yana sauraron wani abu ba yi da zunubi amma kujerun su ɗayin da wancan ba ɗaya ba ne to abin da yasa ake rabawa hasun wa hasun a amun hasun hasul khas kenan Allah ya taimake mu li'anna suluka abin da ake nufi da suluki cikin siratul mustaqim fi ma farqun akwai bambanci li'annan suluka inda rusuli suluki a wajen manzanni alaihi salatu wassalam hiya alfana'u fillahi shine mutum ya kare baya ganin komai sai Allah fana'u fillahi kun gane kawai sai ka ga duk abin da za ka yi ka yi wa ma inda Allah ya khairu abin da ke wajen Allah ya fi na zaɓi abin da ke wajen Allah duk abin da za ka yi ina sauraro ne wannan sai ya koma kamar yadda asiya fir'auna ya mata rabbi ibni li indaka albayta fil janna wa najjini min al fir'auna wa amali ka gani wanda in aka ga bala'in za a iya janyewa saboda su bar bala'in sai ta ce fir'aunan yayi duk abin da zai yi kuma yana mata bala'in sai aka ɗauke zafin sai ga tana murmushi tana dariya wakila malamai suka ce a lokacin aka buɗe mata aljanna ganin aljannan ya sa ba ta ganin bala'in saboda shauƙin ta gamu da almahabubu kaga ashe kenan kaga wato sidratul muntaha kenan na tafiyar a cikin makamin ko to wa fi muhabbati sallallahu alaihi wasallama kuma ka kare cikin son annabi muhammadu eh abun kunya ne yadda soyayya ku take da annabi muhammadu a ce ya sa abu ka tsallaka ba za ka iya ba wa takhalluqu bi ahlaki sai ka yi dabi'a irin ta dabi'arsa zahiran wa batinan zahirin ka da badi wallahi bi zikrihi ta'ala allahaju anan ambato la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kuma anan in ka ce Allahumma salli wa salatu alaihi sallallahu alaihi wasallama to da lahaji da zikiri wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama a wannan kujeran kaman ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ne ba a raba su ba a raba su wa du'a lahu fi kulli nafsi da yin addu'a cikin kowane numfashi kowane abu kana kallo kana ganin ayatullahi ayatu min ayatin Allah subhanahu wata'ala wa haza wannan huwa istiqamatul hasad shi ake kira da ba istiqama na ammawa bane wannan kaga in ka lura wahalan sa yafi na bayan ai wancan ka tsaya ne akai ka kiyaye kawai wannan kuwa da kai kawai ka, ka tare anan to akwai kuma wa mal hasatul hasa hi Allah yabqa na hasatul hasa shi Allah ya kafi ka hulkun kar wani abu ya zamo wani hulkun ɗabi'a taktumu da za ka ɓoye shi wala urifa ko wanda aka sani wanda za ka ɓoye shi hai su kala ta'ala to a nan ne ubangiji yake cewa inna ladina qalu rabbuna allah duk wanda yace Allah shine ubangijinsa su mastaqamu ya tsaya ya yarda da cewa haka ne fala khawfun alaihim wala hum yahzanun an fahimci magana daki daki kun fahimci yadda karatun yake in ka zo nan gurin inda a karon farko inna lazina qalu rabbuna allah mastaqamu wannan aya magana ce ta kowa da kowa a zahiri amma a wajen aiki akwai bambanci akwai bambanci to fala khawfun alaihim wala hum yahzanun shikenan ka samu abin da ake nufi kenan to zai koma da kai kuma maratibu taqwa ya baka al-istiqama mataki guda uku na cikin islam to zai koma a taqwa famal ismu salis ismi na uku wahiyar taqwa shine tsoron Allah ma'ana kaga nan an gabatar da me an gabatar da istiqama qabla taqwa to kaga sai ce to ai al-imtisalul awamiri wajtinabun nawahi in ka hada zai koma kan wancan din ne hisalul ashara din nan ne imtisalul awamiri in aka ce imtisalul awamiri ai an gama duk abin da Allah ya ce kai a Qur'ani magana ɗaya ce shi yasa Qur'ani gaba ɗaya ake tattare shi a magana guda tara توحيد وعد وعيد دعاء قصة قصة gashinan dai tamsil misal abu guda tara ne ɗauki alkur'ani gaba ɗaya in ka shafa babu wani ɗaya da ya fita babu wani ƙari duk komi za ce maka an faɗe shi a waje kaza kaza ya ce an faɗe shi a waje kaza kaza ya ce an faɗe shi a waje kaza sai ga ƙur'anin abu guda tara ne gaba ɗaya eh Allah ka taimake mu kaga zahiran wa batinan tisir wal alaniya abu ɗaya ne wa huwa am min al istiqamati to shi kuma takawa ya tare istiqama haisu annal ma'amurati domin dukkan abubuwan da yake na horo wajibatun ɗaya kenan mandubatun biyu kenan mubahatun uku kenan munhiyatun hudu kenan muharramatun biyar kenan makaruhatun shida kenan shikenan dama alwajibu wal mandubu wal mubahu ina ka ce wajibun wajibun mandubun mubahatun na abu guda da uku sai a ce maka kuma al muharramatu wal manhiyatu wal makaruhatu shikenan uku ne na kallon uku dukkan duniya gabaki daya shi yasa in aka zo aka ce to kasuwa ai mubahi ne saboda haka aka hada musulmi da krista da duk wanda baya bautan Allah idan ka je wannan kayan musulmi ne alwajibatu wal mandubatu kayan musulmi ne wal muharramatu wal makruhatu kayan wanda ba musulmai ba ne walmunhiyatu shi ne yake daidai da mubahatu abinda aka hana ka in ka ƙi ka tsallaka sai ka fada cikin babu mubahatu sai a ganka ka ɗauki giya kana sha bayan an ce ka sha coca cola ya halarta an gane to wannan babu mubahatu shi ana haɗuwa ne a gurin in an haɗu a gurin to kowa kwaɗayinka kuma sai ya kai ka in haka shiga ka je haramun a ina kuka haɗu a babin mubahatu shine kofar shiga haramci ta nan amma mandubu wujubu shine abin da yake naka musulmi amma makaruhatu haramun ba a bangaren ka bane an yi shi ne wanda ba musulmi ba to amma idan garin yawo ka yawo ta kai shiga can har suka burge ka to shine ake cewa mutum ya je yawo ya shiga gurin da ba a ce ya ba saboda sai a tuhume ka to kaga wayannan abubuwan haka suke wallahu alam wa khilaful aula to akwai khilaful aula wa misali mutlaqan da misali baki daya wal wajtinabun nawahi mutlaqan akwai imtisali misali gabaki daya akwai intinabi gabaki daya wa hadha huwa taqawa wannan shine taqawa inda al'ammati a wajen matakin mutum a mukamin islam ka kiyaye wannan kawai akwai na biyu sa wa ma inda hasatu amma a wajen hasawa me yake nufi taqawa an taskuru wa la tansahu duk abin da kai kaga Allah duk abin da kai kaga Allah shine can zaka ji sufaye suna cewa wa minhum man yara Allah fi kulli shay'in akwai daga cikin su wanda yake ganin Allah cikin kowane abu wa minhum man yara Allah qabla kulli shay'in daga cikin su akwai wanda yake ganin Allah kafin kowane abu wa minhum man yara Allah ba'da kulli shay'in daga cikin su akwai wanda yake ganin Allah bayan kowane kowane abu to man yara Allah ba'da kulli shay'in ka samu kuskure ka tuba ka samu kuskure ka tuba ai shine annadamu taubatun kenan ai duk lokacin da kai wani abu ka numfasa ka ji kai abin nan bai yi ba ai ka fara samuwa to in kuma za ka yi sai ka ga Allah yana tare da kai ai ka san kuma kujerin ya fi wancan wannan sai da kai tukunna kai na dama wannan kuma kafin kai ne aka tsare ka sai ka ga rabbul izzati wannan kuma komi kana ganin rabbul izzati ai tafiyan ba ɗaya bane kaga amu hasu hasul has wannan duk a cikin keɓanta ne Allah ka datar da mu na'am an tuskuru walatan sahu ka ambace shi ka dinga ganin sa walatan sahu kaga anan shine zaka ji sufaye suke daukan arau idan mutum ya zo kan kujera sai ka ji ya ce wallahu ya alamu anni lasta azkuruhu wallahu ya alam ko wallahu ya shaɗu anni lasta azkuruhu ubangiji ya sani ba na ambatan shi wa kaifa azkuruhu ma kuntu ansahu ya zan yi in ambaci abin da ban mance da shi ba bai ma'ana kaga huwa fi kulli taharrukatihi yana ganin rabbul izzati a cikin lamarin su kenan don kana ganin shi na me zaka tuna shi ai kana tuna abin da ka mance da shi ne an fahimta to kaga irin wayannan to in kaji mutum ya zo kan wannan kujerar ce ko me yake gani sai ya ga Allah cikin abu ko me sai ya ga Allah cikin abu to ko tun da kana gani dama abin da ake so ka shagala da ganin sa dan ka ji tsoron sa ka shagala da ganin sa dan ka ƙara soyayyar sa sai ya zamo ka shagala baka ganin sa to saboda haka me ya biyo baya sai ka tuba ka sami hau kenan a cikin ma'arifa wata shukuru wala ta kashihi ka gode masa ba za ka wadatar da shi ba wata udi wala ta usi ka bi shi ba za ka saɓe shi ba ƙala ta'ala ubangiji ya ce ya yi wallazi na amanu ka gani ya kone kai imani a matakin kenan ko ittaqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah haqqa tuqatihi tsoron Allah idan kullum shin mutum zai iya zuwa gaban mahaifinsa da ya masa tarbiyya ya shagiya zai iya zuwa gaban mahaifinsa ya yi zina zai iya zuwa gaban mahaifinsa ya aikata waɗansu abu munana to wannan to haka ya kamata ka ga Allah to in ka yi haka a level ɗinka in ba za ka iya ba ka samu haka tukati shi ne ma'anarsa wallahu alam wala ta mutunna idan kuka yi haka to kar ku mutu illa wa antum muslimuna ba za ku mutu ba sai kun sallama wa Ubangiji. Musulmuna na taslimi, musulmuna na taslimi na sallamtu umuri ila halike ha, saboda haka babu wani abin da zan koma baya a kansa. Wannan wahadil martabati wannan martaban na hasawa ne, wa amma amma na amma kaga shine fattaqullaha masalatun ku ji tsoron Allah daidai yadda za ku iya ya sha bamban da fattaqullaha haka tukati shikenan wasma'u ku ji wa ati'u ku bi wa anfiqu khairan li anfusikum ku ciyar alkhairi ne li anfusikum ga kawunan fayya lil amma wannan duk ga ammawa ne wa ammal hasatul khassa su kuma keɓantattu keɓantattu kujeransu wai ya adam da kudu shi wa fil hadiri shine karka tunanin wani a cikin zuciyanka in ba Allah ba sawan koda da mantuwa walau lahazatan koda kiftawan ido daya qala al arim billahi daya daga cikin masana Allah yana cewa walau hadarat li fi siwaka iradatan ala hadiri sawan hakamtu bi riddati ko qadaitu bi riddati duk yazo wala watsarar litisi waka iradatan in ga wani yayi mun abu in ga mutumin ne yayi ba Allah ba eh wani yazo zage ni in ga ba Allah ne ya rubuta mishi yayi aikin ya aiwatar ba shine la ta ta'allama din nan can fa anan kujerin yake aiki in ka kai kan kujeran to walau hadarar lifi su aka iradatan in ga wani abu ya yi wani aiki in gane ba Allah ba ne iradatan sawan da mantuwa hakamtu da da ce sai hukunci na fita daga musulunci saboda na san wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah ne halicce ku Allah ne ke aiki saboda haka aikin Allah ne yake jaryani a jikinka har ka zo ka aikata abin da ko na so ko ban so ba lakin da zalika amma wannan halun lil arifi hali ne na masanin Allah wa maqamun lil qudubul fardi kuma maqami ne na qudubul fardi jami'i fannazimu shi mai wannan kasirin ta kallon fi hali yayi magana ne akan halin da yake lakin na zalika al halu wannan hali gairin lazimin lil arifi baya zama lazimi ga arifi sai ga qudubul shi ma in ya hauka ne zai sauka amma kudubi akan wannan kujeran yake ba halin ya ga wani abu yayi maka tambaya shi yasa a wannan kujeran ne kaje sai na Anas bin Malik yake faɗa nawi ya rasa manzo Allah ce istahdabtu rasulullahi ashara sanatin na yi hidima wa manzo Allah shekara goma ma qala li uffin qattun lima fa'alta kaza aw lima ma fa'alta tun da nake a shekara goma nan manzo Allah bai taba cewa dan me kai kaza ko dan me baka yi ba saboda duk abin da ya san majaral ilahi ne fi hukumi an fahimta to haka abubuwan suke wa hadha huwa taqwa al-mushar ilayhi bi qawli ta'ala wannan shine tsoron Allah da ake Allah yake magana inna Allah yuhibbul muttaqina Allah yana son almuttaqina mai tsoron sa wa qala al-arif billahi shi wa Abubakar mijin yawa shi wa Abubakar mijin yawa shine shehin shehin shehanan wato shine bayan shehu Muhammadu Salga shine ya karantar da su shehu Muhammadu Tijjani shehin namu yana gaya min cewa a kowane rana yana ganin manzo Allah dai kowace rana shi shi malamin sun yawa lokacin da shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya zo lokacin da ya fara zuwa Kano yana da shekara talatin da wani abu lokacin yana nan alaƙai bil hayati to a lokacin sai ga su shoman tijjani sun damu da lamarin shi ibrahim sai kira su sai ya ce masu wannan wanda kuke ganin bai kai yadda kuke zato ba tun daga ranar ya daina ganin mazala tun daga ranar domin shi ibrahim ya zo da kashful ilbas guda shida ya rarraba a ba wa malamai su duba wanda ya rubuta na shekara talatin to da suka da ya daina ganin manzo Allah sai ya gane ya taba abin da ba a tabawa shine ya kira sai ya ce abin da kuke zaton ya wuce wannan mizani kenan ganin manzo Allah daban yawo na maratibu kuma daban maratibu yana yawo yana sarrafa abubuwan shi kuma daban yake ya ce ku je ku nemi duk gun da yake to a wannan shekarar ya bar duniya shi ne su kuma da shoma tijjani da shoma sani kafanga dalilin tashin su kenan suka nufi kaulaha a neman shi ibrahim ba tare da sun san ina za a yi ba da misali da ya tafiya irin da kawai mun san jazbul ilahi ya ja suka tafi to shi shi malamin yawa yana daga cikin manyan malamai manyan malamai a duniya domin bayan shehu abubakar bayan shehu ma'an salga akwai ɗansa Sho Abdullahi Salga shi ne wancan na zauna. To dukkan suna bayan wannan ne, wanda a lokacin sun ce duk wani matsala ta fikihun malikanci ko mukutasar su mawahibul dalil duka baki matan gidansu ma mata suna haddace makam alfiya jawahirul ikilili mata suna haddace da jawahirul ikilili a kansu mata to shi ya gaya min bayan shi usman dan fodiyo ba a yi malami a nigeria wanda ya karantar da mutane kamar malam salga ba domin yana karantar da mutane ɗari da ko tamanin ne ɗari da tamanin sittin sittin ne so uku ɗari da tamanin ɗin kenan ko haka ne to kuma shi ke ciyar da su wannan bunƙasan iliminsa ne ga baki ɗaya baibaye ƙasar saboda in baka yi karatu wajen almajiransa baka yi karatu wajen to wannan shine wani lokaci za ku ji na ke cewa in dai a najeriya ne duk inda mutum ya kai to daga ƙarni shekara ɗari uku baya ɗari biyu zuwa ɗari uku to a hannun yan ɗarikan tijjaniya ne aka yi karatu ƙadirawa sun riga ɗarikan tijjaniya amma lokacin da ɗariƙan tijjaniya suka zo kaga a ƙarninsa a kano babu kamansa ya rufe kano ba ya rufe kano ba ya rufe arewa a zaria babu kaman malam sani na ƙofan doka ɗan ɗariƙan tijjaniya ne wanda su shehu malam yahuza maji isi haƙa su shehu malam na iya duka almajiransa ne ɗan ɗariƙan tijjaniya ne saboda haka a ɗauki wannan a ɗauki wannan a ɗauko wani malami ne kuma ya yi motsi a duniyar Najeriya a kawo shi za ka ga 'yan ɗarika ne suka kafa addinin domin shi malam sani na kofan doka shi ya yi farin gashi ma bai aure ba saboda karantarwa kuma da ya tashi komawa ga Allah su malam na iya su malam yahuza su maji isi haka gabaki ɗaya sai da suka yi sai da ya ce musu fanni shida ba su taba shi ba ya koma ga Allah fanni shida ya ce sun yi lalaci ba su ma shiga cikin fannin ba har ya zo zai koma ga Allah ta wannan shi yasa wani lokaci aka yana ce in dai akan malaman ɗariƙa ne in dai abin da Allah ya bayar na ilimi ne to ba yadda za a yi da iyayenmu Allah ya riga ya yi mana katanga ya mana kandagarki sai dai kawai mu malalata ne amma Allah ya ba wa iyayenmu abin da bai ba wa kowa ba kuma an yi aiki duk abin da ya shafi addinin gaba ɗaya a kansu ne kuma duk ƙasan wannan ƙarfin aikinsu ne ya hana ma ƙajiriya ta riga mu shiga ƙajiriya ta riga domin ƙadiriya ta daɗe tun da shewa abdulkadir jilani a ya kai shekara kusan dubu yanzu to kuma shehu tijjani a kaga hijira na dubu ɗaya da hamsin ma aka yi shi to kaga an ka duba ai tsakanin ba ɗaya ba ne to amma kuma allah yana ya canza sarakunansa lokacin da ya ga dama kuma ya ba su irin abin da ya ba su to ya ba wasu abin da ya ba su wanda an gani ba kaɗan ba ba ɗaya ba biyu ba mun gode wa Allah to shi wani littafi sulamu diraya sunan littafin kenan sulam addiraya fi miftahu babul wilaya sunan littafin kenan sulamu diraya wa miftahu babul wilaya sulam matakala shine sulam yadda za ka hau ka samu mabuɗin ƙofan walittaka to wannan littafin ne wanda ya rubuta saboda a ciki da ya faɗa adadin nan dai wannan adadin na baya shi za ku gani to wannan adadin in an tare duk abin da aka tare ga baki ɗaya zai dawo da kai ne bayan ya nuna maka kuma ya mai da kai ya dawo da kai ya hawa da kai kan ainul muradi ya za ka yi ka hau kujera kaza a wajen Allah to daga ciki shine sai ce to zai ba da kyautan martaba na salatul fatihi kyautan martaban salatul fatihi zai raba salatul fatihin gida goma tana da maratib goma amma zai sanar da biyar sadaka sauran biyar din ba za su iya faduwa ba to a biyar din ne sai ya ware Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin haqqa qadari yawm qidari al-azim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa haqqa qadari miqdar al-azim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Hadi ila siratika al-mustaqim haqqa qadari yawm qidari al-azim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ko kamar haka haka ya rarraba su kowanne ya ce to shikenan wannan idan ka karanta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fati lima ugulika haka kadari midari da yace kai kwana kaza kana karantawa adadi kaza ga abin da zai baka in ka koma wancan kai kwana kaza adadi kaza zaka samu wadatuwa gina tisatu ayyami ne na wannan matakin farkon in ka yi shi kwana tara zaka samu wadatuwa duk abin da kake da shi zai wadatar da kai ba za ka dinga sa ido a cikin mutane ba kaga da ka nisan ta gabarin hasada kenan sannan akwai huliya akwai wanda aka yi na kwana arba'in shi kuma zai baka huliyatul wilayati ado na wilaya in an ganka za a ga tartsatsin alaman abin a jikinka za a sa maka riga na adon wilaya in aka koma akwai wanda aka yi kwana bakwai bakwai sau biyar bakwai bakwai sau biyar akwai kwanakin da za ka yi sannan akwai wanda aka yi na kwana arba'in wanda aka fara a suratul ikhlasi kwana ɗari da hamsin da wani abu da yi ake haɗa aikin idan ka haɗa wannan aikin to sai ka dawo kuma sai ka ɗauki allahumma salli ala sayyidina muhammad haqqa qadar yawm qidar lazi allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin haqqa qadar yawm qidar lazi ina ga kamar shine mai fitahi shine mabudin amma sai ka tafi akan wannan silar in ka tafi to duk abin da kake so shi kuma sai a ce maka warki biha warkin nan hisabi ne arki biha ka hau kujera kaza shine in ka duba arki arki zaka ga zai baka ɗari uku ne da ɗaya eh ɗari uku da ɗaya ka hau kaza ka hau kaza bi ma'ana ga mizan ga ga mabudin kaza kana son hadiyatul linnadi hadiyatul ashabi rasulullahi hadiyatul shi'amar tijani hadiyatul musabal adnani hadiyatul ali ashabi rasulullahi hadiyatul haka ya dinga jerawa duk wanda kake so kana son ka samu irin kaza na wani ko kana son ka zamo ka shiga cikin halaran wani ko kana son ka zamo kaza sai a ce to ka ga sirrin da ka karanta wannan zaka dinga karantawa kana son a bude maka gidanka aljanna to sai faɗa maka ya kabaru ya kabaru ɗari uku da yanzu haka ne ɗari warki biha gashi nan dai kowanne ya kawo ya aji kowanne ya kawo ya aji ya ce wannan ya yi amma ba za ka iya yin su ba sai da izini daga shehi mai sahihul izini saboda ɗarikan tijaniya a sirri saribil izini ne yawa ba daga ji in ka kama ka ce ka kai ba to in aka abin nan insha Allah in wani lokaci ya yi sirrin yana nan kai sai ka fito da shi sai a yi bayani sa yanda wanda kuma Allah ya sa ya kai zai iya amma sirrin yana da tsammafi kana cikin yi wa lokacin ka ji kamanci dan akwai wanda za ka yi shi safiya da yammaci akwai wanda aka yi shi bayan sallah akwai wanda aka yi shi kuma sau ɗaya kawai a rana duka haka kowane date da ka zo to in ka haɗa shi to har gurin da za ka kwanta a gidan aljanna a lahira in Allah da shi ka gane ne komi naka zai baka shi ne kayan aiki ne ofis ne kuma kowane ofis in ka zo sai ka bude shi na ka bude shi kuma ga aikin da ake yi to abubuwan da yawancin mutanen da suke bacci ba su gane ba kenan sai zo su ce kuma wai ba yadda ba kuma ni ban ga dalilin da za a ce ba yadda ba masu ilimin science suna da irin kayan su in ka zo an aka ce science ai jumla ne kuma yanzu mutum bai da lafiya in ya je asibiti sai a bashi duk maganin da ke jut ai department department ne tutunan department department ne yaya kai a jikinka ba ka gane department department ba ne saboda abincin da wani gurin yake karba a cikin jikinka tsakin ne wani gurin kuma ruwan ne ake tacewa a bashi shine ya zama sa lafiya in aka hada shi da wancan sai an maka tiyata to ya aka yadda da wa'in nan kuma dukkan duniya gaba kiɗe majama'ul alami ne وليس على الله مستنكر أن يجمع العالم في الواحد in ba a dawo da kai kusa ka gane ya ake nufi ba duk duniyan nan tsiron nan da kake gani yana jikinka shine gashin jikinka tsiro ciyawa da kake gani akan hanya gashin jikinka shine ciyawan nan sannan hanyar ruwa na jikinka shine hanyar jininka duk shine kuma duk gurin da yake zuwa ya dawo ya haɗu ya fito ne daga marajal baharai daga koguna ne sannan komi gashi nan a jikin ɗan adam duk wani abin da ka gan shi a cikin duniyan nan a jikin a jikin mutum yake daga jikin mutum aka kwafin nisa to yaya aka yarda da wancan department department wannan masu ciwo masu yin mashin ne wannan masu yin mota ne wannan masu yin jirgin kasa ne wannan masu yin tanka ne wannan masu alori ne wannan masu kaza ne wannan masu kaza ne department department kuma amma duk za a ce maka malaman science ne suka fito da abu jirgi mutum ɗaya ne yake yi department department ne wannan ya haɗo nan wannan ya haɗo nan wannan ya haɗo nan in an samu wanda ya haɗe gaba kiɗe ba duka ba ne in an samu ma ya yi to ya isti'aran wani abu ne daga wani wuri haka abubuwan suke gudana to ashe kenan ashe ma'arifa shine a hammu wa aula wa ajma'u akan komi ma mutum ya gane Allah tunda an taɓa yin kik na jirgi wanda ta zauna ta yi shekara ɗari bata mutu ba ɗan adam ba tunda Allah ya kik ɗinka ya sa maka zuciya tana bugawa ka yi shekara ɗari da ishirin ka yi shekara ɗari biyu ba ta tsaya ba tana aiki ba aikin Allah ba ne ba na ake koya ba ba shi ne tariki din ba duk wa'innan to sai ya zama duk a banza abin wani lokaci ma ya kai abin wai an ce shi ma tijjani radiyallahu ta'ala lokacin da ya je defend akan maganan kablu shi habibu dan almajiri na ji shi yana muhadaran da ya je difen akan maganan kablu da ya dinga kawo dalili sai saddauna ya ce a gaya wa man tijjani abin ba fada ba ne sai ce a haka gaskiya take in tana fitowa da karfi take fita ya kaman fada ne to shi yasa in gaskiya ce take fita to za ka ji ta da karfi take fita saboda ga abin kana gani kuru-kuru kuma amma wani yana karetawa to me yasa yake karyata abin da bai sani ba ya hakuri mana shoman tijani da ya dinga kawo dalili ya dinga kawo dalili sai da aka tashi a taron aka shiga mota har aka je Kano yana magana yana kawo dalili da aka je Kano ma bai shiga gida ba sai da aka yi majalisi yana kawo dalili kafin shiga cikin gida akan kablu so haka ne abubuwan to kaga a lokacin da yake gwamnati na hannun izala ai ba a ba amma yanzu gashi nan ƴaƴansu ne sun zo sun ce ma sun ce musannin akan kablu ne fa ake wannan bala'i akan kablu saboda shoban ya ce idan mutum ya kawo hadisin kablu ko da ra'ifi ne ra'ifi zai ba shi kyautar littattafan ubaringin da nashi ra'ifi akai ta bala'i akai to da ya yi difen to ga shi ne yanzu yayan ma suka tashi wai an gane hawa biyu ne ma ko wani kaulun da na ce da da iyayensu suna nan da rai muka kuma yanda suka tsitsi ne wannan suka samu a wuta ƴaƴansu kuma ya za su yi da su yanzu shi yasa tsakanin fahimtar mu da fahimtar su yana kaiwa shekara talatin kafin su gane saboda iyayenmu malamai ne iyayenmu malamai ne sun gama komai sun aji lalacinmu ne ma yasa ake ake cakalan mu da ba dan lalaci ba wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba Allah ya kiyaye Allah rufa ce wannan shine shi Abubakar mijin yawa a cikin littafin yake cewa la tarda ila hadratul alami bi lakina maqamatul islami ba za ka iya yin hawa ba za ka hau kujera na al'alamu masana ba ba tare da ka kama muqamul islamin nan ba dole sai ka kama muqamul islamin nan ural iman ural islam kenan ta ciwukar taubatu ka gani ka inganta tuba sun mataƙawa sannan tsoron Allah wal istiqama sannan istiqama ura halaqawa ka gani igiya take nan mafi karfi tunda al islamun at-tauba wa taqwa wal istiqama daga istiqama sai ka jefa igiyar sai ta kamo babun imani sai ta kamo babin imani domin duk lokacin da aka ce kayi ka gama rubutu amin ka yi secondary junior to abinda kake nema ka ci ka shiga senior daga ka shiga senior sai a ce to shi kenan ka canza su- subject wanne kake son ka zaba haka ne ko wanne kake son ka zaba za ka bi art ko za ka bi kaza haka muke dai a Najeriya ko to kana zuwa aji na uku shi kuma me ake nema a wurinka kana zuwa aji na uku to abinda zai kai ka gaba zai jefa zai jefa ka ne cikin babi aula daga cikin buwa- abuwabun ilimi to eh, me za ka duba a nan abin da ake nema ka duba za ka duba babin da aula wa afdal wa ashalu fil ilimi sai ce to shikenan ana son ka cika ka je GSS eh, JS1 ana fafutuka to wannan shine uran ƙoƙarin da za ka yi ka tsallake aji karka maimaita a wuce ka to wannan ƙoƙarin da ka yi shine uran ijtihadin da ka yi shine mukamin istiqama a istiqama ne domin sai ka tsaya ka rage bacci watakila ma wani ya je ya kwan yana karatu watakila ma gashi nan dai abubuwa da yawa tukuna kafin ka yi idraki ka riski wancan makamul iman to shine yake cewa wal istiqamatu quraha al aqwa wa fi hadha al- wa fi maqam al-thani a cikin makami na biyu min maqamatid din al iman sai imani daga ina ake kama imani daga daga istiqama ne a islam a dunkule ba za ka iya kama imani ba sai kai wannan aikace aikacen guda uku at-tauba wa taqwa wal istiqama sannan ta'awwalu manaziluhu farkon masauki as-sidqu shi kuma istiqama abinda zai nema gaskiya ake neman ka ga can menene zai tabbatar da kai akan kujeranka ka ci jarabawa jarabawa da gaske kai kai ko ba kai kai ba an maka ne shirku ne zai bayyana a gurin ko wa huwa amalul birri shine bin Allah ittiga wajhi Allah neman yardan zatin Allah ashe aiki ne dai wa qala ta'ala laysa albirra laysa albirra an tawallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal maghribi walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilina wa fir riqabi wa aqama as-salata وآتى الزكاة والموفون بعهد إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون كاغني كاغا kenan ashe ka tara komai baka isa ka kai abin da ake nufi ba sai ka tara kayan aiki laisal birri ashe aiki ne yake jonuwa tsakanin aikinka da gaskiyan aikinka aikinka da gaskiyan aikinka shine ural aqawa shine igiya mafi karfi eh ural istiqama to ai aiki ne tunda ka yi aiki ka ci jarabawa a class 3 to kana son aikin ya bayyana a gani da gaske ne a aji na hudu da zaka shiga kenan shine SS1 to ashe abinda za a bayyana maka nan laysa bir ashe ba da yin bane an tolu wujuwa kun kibal al mashariki wal magharibi ba nan ne ake nufi ba eh an tare maka ne wannan ka gane kar ka ce kai ka tsaya a sallah ake nufi a'a mustamilun ya dauki kowane irin aiki mu'amala da zaka yi da mutum ma ya gane kai na Allah ne ko kai ba na Allah bane ai sai sai akwai aiki aiki ne yake bambanci kowane irin mataki ka yi mu'amala da mutum aikinsa ya zamo saɓanin abin da kake gani ai ba za ka samu abin da ake nufi ba kaga walakin na birra shi abin da ake nufi da birru man amana billahi ka yi imani da Allah kaga amantu billahi su mastaqim kenan wal yawmil akhir ka yi imani da ran tashin kiyama wal malaikati ka yi imani da malaiku wal kitabi ka yi imani da littafan da aka ba annabawa wan nabiyina ka yi imani da annabawa wa atal mala ala hubbihi dukiyar da aka ce ka cire zakka ka ba wa wanda yake da bukatar sa zakka kenan zawul qurba makusanta ne wal yatama musakai ne wal masakin eh, wal yatama marayu ne ka ba su haƙƙin su da Allah ya ce ka ba su wal masakin ka ba wa musakai wa ibn sabili kaga in ka duba nan za ga yana magana ne akan zakka amma yace wa atal mala ala hubbi wani mala ake nufi ayabin da kurba kenan sai ka koma suratul tauba kuma ai shine innama sadaqatu lil fuqara'i to anan kuma zaka dauka to shine ai as-sadaqatu lil fuqara'i wal musakin ko ala hubi zawul qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabili was-sa'ilina da mai zuwa yayi roko akwai kuma wanda yake kamewa ko ba yi da shi ba zai roka ba wasa'ilina wa firriqai wanda kuma suke suke cikin kunci misali kaman bayi ka taimake su wa kama salata ka tsaye da sallah wa ata zakata ka ba da zakka wal mufuna bi ahdi ka cika alkawari idan ahdu in kuka yi wasabirina kana da hakuri fil ba'sa wa barrai cikin tsanani da sauki wa hina al da cikin lokacin bala'i ula'ika in kayi wannan to wa'annan abin da na siffanta allazi na sadaku su ne suka yi gaskata abin da wato wannan subject ne kina subject da kai duk karatuttukan nan ka gane su don kayi haka to sadaku gaskiya kake eh da gaske kana son ka je aji na biyu kana son ka shiga ss kana so kaga ashe akwai aikin da za a yi tukuna kafin a kamu na abubuwan duk abubuwan da ka gani to malam in ka ɗauke wannan ka bar shi ka bar shi ba a makaranta ba ka koma wajen koyon sana'a sai ka ga wayannan sun shiga sai dai mutum jahili ne kawai saboda ba wanda za ka yi mu'amala da shi dan yi mu'amala da kai na dukiya to wani iri za mu yi kurman mu'amala ko buɗaɗɗiya kurman mu'amala shine za ka yi ce to shikenan ga mota ka dinga ja saboda haka zan dinga tura ka lagos ka je ka dawo ka dinga kai min kaya abin da ya kamata a ce nawa za ka dinga biya na a wata ko kuma duk trip in ka ce a ka dinga yi min ni na san abin da zan ma to kai ma kayi munafunci ha in na je kuwa ni ma zan ɗebi wani hanya in je in yi aro in dawo ai an yi shi mufhami ne saboda haka a ilmance menene ka'idarka saboda haka in ka saba ka ci amana ni ma na saba na ci amana shine gaskiya ulaikan lazina sadaku kenan gaskiya da gaskiya amma ka bayar ka yi shiru to kai ma ka bada in aka ce an kama na satan hanya kai kai saka mun fara in ka yi bambamin ka kai bambamin ka kai ma a kwance ka san kai ma munafiki ne ai wannan shine gaskiya to duwai nan aka tsallaka babu wani bangare da za a bi a yi mu'amala wallahi sai addini ya shiga ciki sai ya shiga ciki kuma yana da hannu a kai in kun ƙi shi kun bar shi ya sa muku ido in ta rikice ku zo ku ce kuna neman ya warware bara ko bariya wani ya sai da ragonsa na layya ba shi sai shi kuma ɗayan wanda aka sayar ma akan da safe zai zo karba kafin gari yawa ya sai ragon ya mutu ina zaune a nan sai ga mai sai da ragon ya shigo nan sai a karmi kallawa mun zo ne da Allah na ce to babu lafi mun zo tambaya ne na ce babu lafi na sayarwa mutum ne rago jiya da magariba bashi to bai bani kuɗin ba kafin gari ya waye sai ragon ya mutu sai na ce haka ne in shari'a musulunci kake so ko kuma yadda kuka shirya kayanku in yadda kuka shirya kayanku ne ragonka ne ya mutu in kuma shari'a musulunci ne ragonsa ne ya mutu sai ce a kamar ya na ce kai zan tambaye ka saboda zatin Allah da wani ya zo ya kara maka dubu biyar za ka sayar ce zan sayar na ce to ragonka ne ya mutu son zuciya ne ai ya gaba yadda zai yi ne sallah za ta wuce sai na bashi to da wani zai kamar kuɗi ya ƙara mar ko dubu ɗaya ne ko dubu biyu ne kuɗi a hannu zai karba an wancan ya zo su ya bashi hakuri to in ko za a yi mu'amala haka to akwai gaskiya ciki saboda haka ba ba kama mai ci ba in shari'a ce kuma ta gaskiya kayansa ne ka sayar mun na saya an gama eh ko da yayi ka sayar mun na saya saboda haka ko a wannan lokacin aka zo za a saya ka sayar mun dama almu'ada da ƙaulun ne ishtaraituka bituka ishtaraitu na sayar maka na saya shikenan an gama saura mu'ada ka bayar ya karba to amma da sharaɗi sai lokaci kaza ba kuɗin ya ce ya yadda shikenan ciniki yayi a lokacin sai wani ya zo ce da Allah nawa ka sai wannan ragon ya ce na sai dubu ashirin idan Allah ina son irin su ko za ka sayar min dubu talatin da biyar sai ce na sayar wancan bai sai ce ya tada ciniki ba a shari'a musulunci to a nan ko sai a yi dambe to kalin ta saboda aka ina aka bi shari'a na ce da shari'a ne ci tashi hankali yanzu na ya tsara kenan na ce a saboda ai da ka kuke yi ba dan addini ba shi kuma addini ba karba inda ya cikin musulunci ne yana da ka'ida ko ka nemi sanin ka'idan ka zauna lafiya ko ka yi a harambe saboda in ka bi musulunci zai takura maka kai kuma za ku ga takura domin sai kun zo lokacin da kake neman musuluncin kuma ya maka hukunci wannan shi ne abin da ke faruwa Allah ya kiyaye mu wa ulaika humul muttaquna to wannan sune ma tsoron Allah Allah mu ja'alna minhum wa hadha huwa sirqul amma wannan shine sirqul amma za mu tsaya za mu koma mataki na biyu in Allah ya kai mu gobe kafin mu ga yadda muka tsaya اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا تهدي ما سبق ناصر الحق الحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مدار الذي صلاة تملأ الأزلة ولا أبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في لمك واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله الفاتحة